إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لشدة بوت رجب هجرة مأكي صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة شكادو دا بيهدو دا أربعين لشدة ودي دي دي دا عشرين لشدة بوتها ɗaya shekara 2025 miladiya cika alkawari da muka yi cewar darasinmu ne za mu magana ne akan halaye da ɗabi'u na alaramma amma wanda Allah bai amfana da shi da alkur'ani ba domin alarammomi iri biyu ne akwai alaramman da Allah ta'ala yake amfana da shi da littafinsa a nan duniya da lahira sai ka samu ɗabi'unsa da halayensu dukkan na ƙware ne a nan duniya ranar lahira kuma sai Allah ta'ala ya masa tukuki da aljanna kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa summa awrasna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah dhalika huwa al-fadlu al-kabir jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir sananu sallallahu yace yuqalu liqari al-quran yawm al-qiyamah kana iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi ad-dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha wannan alaran ma wanda Allah ta'ala ya amfanar da shi da alkur'ani kenan a nan duniya da lahira Allah ta'ala ya sanya mu cikin su akwai alaran man da kuma alkur'ani yake zama wa hujja a kansa halaka a gare shi a nan duniya da kuma lahira shi ma yana da ɗabi'unsa da halayensa wannan alaran man kuma ranar alkiyama yana daga cikin mutum uku da annabi sallallahu alaihi wasallam za a fara sa a cikin wutar jahannama abu hurairah ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu annabi yake cewa awwal man tusa'aru bihim an-nar wato mutane uku da za a fara sanya su a cikin wuta daga ciki akwai alaramma gwani tsoma kwararre wajen karatun alkur'ani za a zo da shi Allah ta'ala ya ce na baka alkur'ani mai kai da shi Allah zai ce wa Allah na karanta kuma na karantar dan kai Allah ce ƙarya ne kai ne liqal qari ka karantar da alkur'ani ka rera alkur'ani ka karanta alkur'ani saboda a ce da kai gwaniwa da kuma an riga an faɗa mala'iku ku ja shi a fiskarsa ku ta shi kun wani akwai hasara to ya halaye da ɗabi'un wannan alaramma wanda ya rusa duniyarsa da lahirarsa suke yau shine gaba da zamu karanta daga littafi mai suna akhlaqu hamalat alquran na babban malami abubakar muhammad ibn al-husayn ibn abdullah al-ajurri mawallafin littafin nan na ash-shari'a Allah ta'ala ya mishi rahama sannan malamin na ya rubuta littafin nan sama da shekara dubu amma in muka karanta za ku ji yau ko ba a yi sharhi ba sai ka je kamar da mu yake kuma wallah duk abin da mala ya kawo a littafin nan ana yin fiyama alalamomi suna yin fiyama na ɗabi'u da halaye sai dai Allah shirya da mu mala yake cewa qala muhammad ibn al-husayn wato muhammad dan al-husayn al-ajuri yana cewa faqad zakartu akhlaq أخلاق الصنف الذي قرأوا القرآن يريدون به وجه الله عز وجل yace hakika tabbas na ambaci halayen sinfin da suka karanta alkur'ani suke neman yardar ubangiji wa ana azkuru sinfain alladhaini yuridani bi qira'atihim ad-dunya wal jadal yace to amma yanzu kuma zan ambaci sunfi guda biyu waɗanda suka karanta alkur'ani su kuma abin da suke nema da karatun su shine duniya da musu yana so ya shiga rigar alarammomi saboda yadda ya ga manyan malamai suna shiga jikin masu kuɗi suna tatsa shi ma ya shiga ya tatsa iya manufarsa kenan amma ba ya karanta ya koyi qiyamul layl ba kuma ya ladabtu da ladduba na alqur'ani wa asifu akhlaqahuma ma da yace sannan zan siffanta ɗabi'unsa da halayensa hatta ya'rifaha man ittaqallaha fa yahzaruha wato saboda wanda ya kiyaye dokokin Allah ya tsorace su kuma ya guji wannan ɗabi'u din قال محمد بن يسنس كما يجوز قال محمد الحسين محمد دان الحسين يشي فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا amma kaga wanda ya karanta alkur'ani saboda duniya da zai samu da kuma 'ya'yan duniya 'ya'yan sarakuna fa inna min akhlaqi yana daga cikin halayensa da ɗabi'unsa an ya kuna hafizan li hurufil qur'an ka ganshi ya haddace harufa na alkur'ani zai iya karanta maka alkur'ani ba tare da an masa gyara na komi ba mudayyan li hududi amma dukkan wato iyakokin alkur'ani ya tauye su ma'ana zai zaka ga ya rubuta alkur'ani izu 60 da kako amma kuma alkur'ani ya ce kar ai kafirci kar ai shirka kar ai kaza duk zaka same shi yana aikatawa muta'azziman fi nafsi wato yana jiji da kansa mutakabbiran ala ghairi yana yi wa waninsa girman kai wannan ɗabi'a ta girman kai akwai alaramomin da suke da wannan ɗabi'an wallahi an kamun sallama ko in kai ba dan cikin su bane ba su kula ka ba kawai yana ji baka kai ba to wannan kuma akwai renami akwai rena mutane a ciki da annabi ya kira ya shi girman kai da annabi ya ce mai girman kai kwayar komayya na girman kai a ransa ba zai shiga me ba zai shiga aljanna ba qad ittakhadha alqur'ana bid'a wato ya riƙe alƙur'ani wata mi haja ya ta'akkalu bihi al-aghniya da yake ci da masu kuɗi da ita an gane wa yastaqdi bihi al-hawaij wato kuma yake biyan neman ya biya bukatunsa da wannan abu da yake da shi na alƙur'ani yu'azzimu abna ad-dunya yana girmama ƴaƴan duniya masu kuɗi kenan ƴaƴan sarakuna an gane ƴan siyasa wa yahqiru al-fuqara amma talakawa bodyguard ya sa a gidansa ba su isa su je kusa da shi ba malami ne fa wanda za a iya zuwa a tambaye shi amma shi yana da bodyguard ba a zuwa kusa da shi an gane alhali annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kasance ko kuma alfukara wa du'afa suna iya zuwa su same shi simar fatawa kuma ya ba su amsa yanzu akwai malamin da faqir ko da'if bai isa ya je kusa da shi ba saboda ya sa masu tabarau escort an gane suna tsatsarewa an gane kuwa in allama al-ghani rafuqa bih tama'an fi dunya idan ya zauna yana karantar da mai kuɗi ko ƴaƴansa ko sai kaga yana tausasa musu da lallashi ba dan komai saboda dan abin da ake bashi na duniya ko abin da yake kwadayi na duniya wa in allama al-faqir zajarahu wa annafa amma in ya karantar da talaka ko to nan zaka ji tsawa ka ji kausasawa da zagi da naushi da duka duka saboda dan talaka ne la'annahu la dunya domin shi wannan bai da duniya lahu a wajen sai ya tuma fiha da shi malamin zai kwadayinta yastakhdimu bihi al-fuqara to dan haka sai ya bautar da mi talakawa wa yatihu bihi ala al-aghniya amma yake dimaucewa da alqur'ani dan akan abin da ya shafi masu kuɗi ma'ana talakawa tun da ba ku da komai ku zo ku gona ce hekta goma ku zo in sa ku a ciki ku ta mun aiki kamar za ku halaka amma ai masu kuɗi fa idan dan alhaji wani ya zo wajensa zaka ga tausasawa zaka gani abubuwa da yawa za ka gani na jin kai da tausayi amma ban da 'ya'yan talakawa 'ya'yan talakawa su bautar su yake amma 'ya'yan masu kuɗi ne lallashin su yake in kana hasanu sauti a habba an yaqra alil muluk idan Allah ba shi zazzakar murya ko to fatansa kullum an je wani taro na 'yan siyasa taron siyasa to ya zo ya rera ta an gane kuwa ya ɗauke ta abinci kenan ko wa yusalli bihim sannan an je za a yi sallah to a tura shi gaba ya ja sallah tama'an fi dunyahum to kun ji abin da yake hawar da shi mumbarin siyasa me yake hawar da shi neman duniya kwadai abin da zai samu na duniya an gane wannan yasa yake fatan kawai daga an ta mumbarin siyasa na kowane bangare ne a same shi a kai wa in sa'alahu al-fuqara as-salata bihim to amma me idan talakawa suka ce zo ka mana sallah ko muna da wani taro zo ka rera mana alkur'ani da muryar nan taka da zalika alai sai ya masa nauyi amma me yasa liqillati dunya fi aidihim saboda basu da duniya kenan me yasa har jam'iyyar wannan su fita obin nan za su yi taro aka gayyato wani yake kwaikwayon ahmad suleiman ya dale mun bari yake karatu kuma yi ba daidai ba me yasa abin da za a bashi na duniya yar dubu ashirin talatin hamsin ɗari da in ya zo za a bashi ita wannan ya sa yake wadatantar da alkur'ani ya hau yake karantawa ba daidai ba shi kuma wanda ya sunanta wannan suna shi ne mafi sharrin mutane an gane inna ma talabu duniya haithu kana rabata inda wato dai abin da yake nema shine duniya wato diyan da take rabata inda ha sai je ya zauna a gurin yafkharu ala nasi bil qur'an yana alfahari wa mutane dangane da alqur'ani wa yahtaju ala man dunahu fil hifz bi fadli ma ma'ahu min alqur'an sai ne yana kafa hujja ga wanda yake wajensa a wajen hadda cewa shi Allah fifita shi alqur'ani da alqur'ani ma'ana in ka za ka tauye masa yake ce shi fa Allah ramma ne ta za a tauye hakkin Allah rammomi shi kuma ya tauye hakkin Allah wa ziyadati al-ma'rifati bil ghalibi min al-qira'at idan kuma ya kai ma kana da haddar ko sai ce to kai ka san kira'ar wane da wane ne sai nuna maka ai dai yana da falala a kanka an gane da haka in an zo taron ma burinsa idan dukka hafizai ne a gurin ba su yi kira'at ba to yana so shi in ya zo a ce ya zo ya yi karatun saboda ya zo da wata kira'at da ta daban ce za a ce to ai wane ya kece musu ba ku ji ma ba ku san mi ana ibrahim shi ya karanta ibrahama da haka ku kun ga shi na daban ne a cikin ku ma'ana ya kece muku allati law akila la alima ma da yace wanda da ya hankalta da ya san annahu yajibu alaihi Allah ya qara biha da ma bai dace gare shi ya karatu da wannan kira ba saboda la'alla in yazo zai karatu da kira sai ikhlasi ya tafi daga ikhlasi ya tafi daga ya tafi an yi wannan kabbalorin a gurin shikenan iya ladan sa kenan wannan kabbalar da akai ta'ihan fatarahu ta'ihan mutakabbira ma da yace sai ka ganshi cikin dimuwa kuma cikin girman kai kathirul kalami bi ghairi tamyiz yana da yawan zance baya rarrabewa ya'ibu kullu man lam yahfaz ka hifzi duk wanda bai hadda bai hadda irin tasa ba to sai yana aibanta shi wa man alima annahu yahfazu ka hifzi talaba aiba idan kuma aka ce wani yana da tilawa mai karfi to sai ta neman aibin sa sai ce to ya san qira'at ne ko kuma ya san ilimi kaza ko kuma ya san ilimi kaza shi dai kullun ji yake la sharika lahu bai da abokin tarayya mutakabbiran fi jalsati ko zama za ka gani akwai girman kai a zamansa an gane wallahi akwai abokanmu da kawai sun yi hadda amma in mutum yana tafiya tafiya sama ya canja to saboda ya yi hadda tafiya ma an gane zama ko daman aka ce zai ja baki to zaman sama na jan bakin na daban ne babu tawalo a ciki muta'aziman fi ta'limi da ghairi yana jiji da kai wajen koyar da waninsa laysa bil khushu'i fi qalbihi mawdi' risanawa ko nutsuwa babu gurbi a zuci ba ta da gurbi a zuciyar shi kathiru dhahiki wal khawdi fi ma la ya'ni ga yawan dariya da kutsa cikin abin da bai shafe shi ba an gane aran ma ne shi amma bibiya yake alhajuwa ne ranka ya dadewa ne ya yake da matarsa ya rabu da matarsa yarsa tana karatu a ina ne ko ba dangin su bane amma kawai shi yanzu ya ji cewa ya kai wani munzalin da kawai dai ta bibiyan kowa ma yanzu yana ga kawai tun da shi alaran ma ne yana daidai da kowane alhaji kuma zai iya shiga jikin kowane alhaji ishtaghilu amman ya'khudhu alayhi bi hadithi man jalasahu to idan wani yazo zai karatu a wajensa sai ya shagaltu daga barin sa in wani yazo zance wajensa abin nufi in ka je karatu wajensa ga wani yazo mar da surutun duniya to ba zai saurare ka ba zai saurari wannan dan duniyan da yazo masa da labarai ne huwa ila istima'i hadithi حديث يجالس, يجالس أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له wato yana karkatuwa ko kuma shi din mai karkatuwa ne da zantukan wanda yake bashi labarai wato akan wanda ya zo yana so ya saurari karatu daga gare shi yuri annahu lam yastami hafiza yana nuna cewa shi baya jin bai ji wani mi wanda yake gwani ko alaramma ba fa huwa ila kalamin nasi ashha minhu ila kalamin rabbi rabbi ila kalami rabbi azza wa jal wato shi yafi son zantukan mutane a bisa zantukan ubangiji la yakhsha inda istima'i alquran wala yabki bai nutsuwa idan ya ji alqur'ani ko kuma ya kuka babu wannan a zuciyar shi wala yahzan sannan babu bakin ciki in ya ji alqur'ani yana ba kwadaitarwa akan cewa shi ba shirwa ya ji haushi ba yi wala akhudhu nafsahu بالفكر فيما يتلى عليه sannan baya daukan kansa wajen tuntuntunan abin da ake karanta mishi wa qad nudiba ila zalik kuma an kwadaitar da shi da haka din cewa inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman hazwa bish raghibun fi dunya wa ma qaruba minha yana da kwadayin duniya da abin da zai kusantar da shi zuwa ga duniya duk abin da kaga yana yi to dan duniya la yaghdab wa yarda in ya fushi duniya ne in kaga ya yarda to saboda wani abu da zai samu na na duniya ne in qassara rajulun fi haqqi idan wani ya sakaci a haƙƙinsa qala sai ya ce ahlul qur'an la yuqsar fi huquqi sai malamai ake wa haka duniya ta kusa halaka wa ahlul qur'an tuqda hawaijahu sannan ahlul qur'an ana biyan bukatunsu ne yastaqdi minan nasi haqqan nafsi yana neman mutane suna ba da haƙƙin suna ba shi haƙƙinsa la yubali wala yastaqdi min nafsi ma lillahi alaiha amma shi baya neman ya bayar da haƙƙin Allah da yake kansa yaghdabu ala ghairi yana yin me fushi wa wani sa za'aman lillah sai ya ce kuma wai dan Allah ne baka ga abin da ya ba kuma ba haka bane an gane sai ka ji ya cewa da misali mai kuɗi ne kaza yake amma me yasa yake zagi mai kuɗin zakka yake ba shi ya daina sai ta zagin sa wani wani abu ne ya haɗo su an gane kuwa ko taimako yake zuwa da sunan addini ana zuwa a karɓo taimako da sunan alarammomi za su yi kaza to ya daina shi kenan kuma sai a sa shi gaba da zagi saboda ya daina wannan abu din kun gane wallahi wai har alarammomin mu fa kwanaki in za su yi taro sai su je guri mai kuɗi ya ba su kuɗin shayi a nan garin fa wannan karatu Allah da gaske wale yake yanzu dan Allah mu yanzu in za mu karatu mu muka san ciwon karatun nan da daɗin shi ta za mu allaka da wani mai kuɗi mu ce na ba mu kuɗin shayi saboda muna karatun asuba mu da kanmu za mu haɗa kuɗin kuɗin shayi kuma shayi lifton da suga kuma dole sai an ma sa suga a shayi a sa lifton ɗin kawai mana lifton ɗin ma an ta gagara in kai noman zoɓo a daka zoɓo a sa mana a maimakon lifton ɗin a sha ba dai ruwan ɗumi ba ne kawai to amma tsabar koya ne sun riga suna koya tun yanzu sun fara ɗan ƙaramin taro za mu karɓi kuɗin shayi to kenan in taro ya girma gaba gaba fa sai abin da ya fi kuɗin shayi kuma to sai kuɗin abinci ke to kun ga in ka koyi wannan tarbiyyan tun yanzu don Allah ya gaba za ka kasance gaba kenan duk abin da za ka yi wa addini sai ka rubuta takarda ka je ka ce ranka ya daɗewa na za mu yi tafsiri ka ɗinka min kaya ko kuma ka samun data ko kuma ka yi kaza jama'a ka rushe in za ka yi da'awa kana da kuɗi ka tallafi da'awarka da kanka amma tun tasowarka ka koyi da'awar kai kake sanya kuma kai ka san muhimmancin ta a ranka to ta kuma za ka allaka da mutanen da wallahi ko sun baka a bayan idan ka sai sun zage ka wallahi wallahi mun zauna da wani sanata sanatocin Najeriya wallahi malamai ya ringa kama sunansu yana zaga ya ce kuma suna ce mana barayi ya ce duk wata kuma muna ba su kuɗi wallahi ya ce in kuɗin sata ne da su muke ci kaga ina kima na daraja kai ne kake kana da daraja wallahi amma baka baka da kima a gurin wanda kullun kake cewa ba ni ba ko da kuma kana cewa addini kake wa hidima ka gane haka in kana da kuɗi kai wa kai wa addini hidima kai ma na haka dai wala yaghdabu ala nafsihi lillah shi kuma irinsa tai wani abu baya mata fishi don Allah la yubali min aina iktasab baya baya damuwa ta ina yake samun kuɗi min haramin aw min halal halal ne ko haram ko kun san akwai gwamnan da EFC suke nema da an matse makogoran sa ko har alaramomi sai an tattaro so da da ya ci suna ba su wallahi da haka wallahi in an tashi kama manyan nan in dai za ana matse su to Allah da za a matsa da yawa shi yasa ana ci gaba da rufa akwai a ci Allah ci gaba da rufa asiri to da wallahi in dai za ta na tashi ko wallahi wanda suka ci za ku ga za ku yi mamaki za a ji kunya za haka kawai in an cin EFCC ya karɓa abin da ta karɓa sauran kawai an je lahira Allah zai karɓa amma wallahi in za a na matsawa ku 'yan siyasa nan da kuke ga lokacin siyasa suna wawura wala ba su ɗaya suke shi ba duk waɗannan alaramin da suke kewaye da su wallahi ana ba su ana ba su kuɗin addu'a da za su je Saudiya su yi addu'a na haka shi talaka ma shi kaɗai ne yake ganuwa da bai cancanta ya mulke mu su sun jiya kai a ya mulke su kuma a kun ga lokacin gwamnatin da ta wuce ba kusan malaman da suka ringa yaban gwamnatin ba talaka kuma yana shan wahala to haka wannan gwamnati ana shan wuya amma yanzu ga wani malami ya mi to haka tsarin yake don haka mutum kawai wasu alarmun ba sa damuwa ta ina suke samun kuɗi ta halal komi ko haram kada azubati duniya fi qalbi duniya ta girmama ame a zuciyarsa wallahi duk lokacin da kana da alkur'ani ya zamo hammukan duniya himmar ka kawai shine duniya ko wallahi a talauci mutum zai kare ko na zuciya ko na zahiri kun gane haka annabi sosai ya faɗa hadisi ingantacce amma idan lahira ne burinka da manufarka sai ubangiji ya baka wadata zuciyoci ita ce mafi alkhairin wadata kamar yadda vice president na yanzu kashim shattima yake faɗa ya ce banda hauka da jinya taya mutum zai sashi biliyan 400 kaga saboda bai da wadata zuci yana da wani jinya amma mai wadata zuci ɗaya bisa ɗarin kuɗin zai wadatar da shi ya rayuwa to amma kun ga da yake ba hankali to haka malamin da ya zama alaramman da ya zama duniya ne himmasa ko sai Allah sa mata talaucin zuciya ka gan shi kullum cikin samu yake amma ji yake bai da shi amma in ya zama himmar ka lahira ko ɗan kaɗan sai wadace ka magabatan mu duka ba kuɗi faska tara ba amma sun yi rayuwa mafi alkhairin rayuwa mu mun fi su komi ka fi su yawan kaya ka fi su kuri mai kyau da kake kwanciya ka fi su abin hawa amma baka kai su komi ba kuma na nutsuwar zuciya hasali kullum cikin fargaba kake kwanciya kake tashi amma su ba su da wannan fargaba albarka Allah ya sa musu don haka duniya ta girmama a zuciyarsa wa in in fatahu minha shay'un la yahillu lahu akhdhu hazuna ala faut idan wani abu ya kubce masa wanda baya halasta daman ya karba abin ko sai hakan kubcewa abin ya bakanta masa la ya ta'addabu bi adabi alquran duk wani ladabi na alqur'ani ba za ka ganshi yana ladabtuwa da shi ba wala yazjaru nafsahu inda alwa'd wal wa'id baya tsawatarwa kansa cikin abin da aka yi masa kwadaitar da shi ko aka tsawatar masa lahin ghafil zaka ganshi da wasa ga falalle amma itlu aw yutla alaihi abin da yake karatu ko ake karanta masa to dan haka in yazo wuje baya kawai kullil mu'mina yaghuddu min absarihim ba ruwansa da ita kawai zai rero ya kada murya yayi kaza sai ya kabbara shikenan ya wuce amma in ya tafi fa zai bude idan sai kalli kowa ba zai rinsa idan sa ba himmatu hifzul huruf kwazansa shine haddace harufa din in akhta fi harfin sa'ahu zalika idan ya zo taro yana karatu ya tuntube sai ya bakanta masa rai din an gane alhali ga annabi yana karatu yayi mi ya yi tuntube shi li'alla yin kusa jahahu inda makuluki na tokun ji laifin yana haka ne saboda kar darajarsa ta sauka wajen bayi yanzu yana ga shi goniwa ne kuskure ya tuntube yana ga ina kai gwada kake baya ka tashin shi ko gaba har ku mutu fatan kusa rutubatuhu indahu wato sai darajarsa wai ta sauko a wajensu fatarahu mahzunan maghmuman bi zalika sai ka ga ya shiga cikin bakin ciki ya kuntata da haka din wa ma qad dayya'ahu fi ma bayna wa bayna Allah mimma amara bihi alqur'anu aw naha anhu ghayra muktarisin bi amma abin da ya tozartar na tsakaninsa da ubangiji ko wanda alqur'ani ya umarni ko ya hani shi bai damu da wannan ba an gane amma shi dai duk abin da zai sa darajarsa da matsayinsa kar ya ragu a wajen mutane to yana kiyaye shi amma duk wani abu da zai mai bata tozartar da shi tsakaninsa da ubangiji bai damu ba akhlaquhu fi kathirin min umurihi akhlaqil juhal dabi'unsa cikin yawa daga cikin al'amuransa to dabi'u ne na jahilai wallahi wannan littafin ko da mutum ne ya rubuta shi na zamanin nan ko sai a zage shi to amma kuma wanda ya rubuta ma ya dade a ƙasa alladhina la ya'lamun wato ayyukansa na jahilai ne wanda ba su da sani la ya'khudha nafsahu bil amali bima awjaba alayhi al-qur'an baya daukan kansa wajen aiki da abin da alkur'ani ya wajabta masa id sami Allah azza wa jalla ya kuri yayin da yaji Allah na cewa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku riko da shi abin da ya hane ku ku hanu fa kana min alwajibi alaihi an yujzima nafsahu talab alilmi abin da yake sai ya kasance abin da yake na wajibi akan sa ya lazamta wa kansa neman ilimi li ma'rifati ma naha anhu rasul fa yantahi an saboda ya san me annabi ya hana ya hanu sai ka gashi to alarama na aske gemunsa ko ka gan shi alarama ya bar gashi bucaca kan mara hankali kuma ya alarama ne ko ka yana take wandansa sai ka ga duk ɗabi'u na alarama da halayen da annabi ya ce mutum ya siffantu da su shi sai ka gaba ɗaya tattare da shi iya in alkur'ani shi yake da shi la'alla yana ci da hagun ma za ka ga abu da yawa kuma wai alarama ne kaga kenan annabi ya ce yi kaza yi kaza yi kaza shi kuma babu wanda sabai na nan sosai suka ce aya goma in sun koye ta za su san ma'anarta kuma su yi aiki da ita sai su dora na ba mu yanzu ka san aya no aya aya dubu amma ba kai aiki da su ba ba kai kaza ba kai kaza kaga wannan sai mutum ya jiyo kansa tsoro qalilun nazari fil ilmi nan gaba tana da muhimmanci qalilun nazari fil ilmi alladhi huwa wajibun alayhi fima bayna wa bayna Allah azza wa jalla mai karancin duba ilimin da yake wajibi a kansa wanda yake yake tsakaninsa da ubangiji ya san Allah كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك أما yana yawan leka ilimin da wato ainihin ake kawa da shi saboda 'yan duniya su girmama shi ma'ana yanzu ina tafsiri ne yake ce da ramaba bai iya tafsirin ba amma ana ba da kudin tafsiri kuma yana da alhajin da zai na tura macewar yana tafsiri ko kawai sai ringimo kujerar tafsiri sai ya dale ta da haka idan ya taro wannan kujerar kuma ta fi ƙarfinsa ko sai je ta wasa da hankali wanda suke gabansa aya ɗaya ce in ya ji ta ta shek jafar ko ita ma ta shek jafar zai je kunna ya ji tafsirinta ko aya biyu sai ya kwana biyu uku yana wasa a cikin wannan aya haka sai ya bugo gabar ya bugo amma ba za a zauna a asalin karatun ba me yasa saboda ko ya samu yana ci shi da ya ɗale wannan kujerar da kun ga mutum ya shiga tashin hankali in ya zama burin mu kawai mu zauna a kujerar da take wakiltar annabi sallallahu alaihi muke wakiltar annabi sallallahu alaihi kuma ya zama mai muke fata mu samu na duniya ko mu ci ai kuma mun halaka kuma ya zama kana wasa da hankalin mutane shine aya ɗaya ce in ka zo karanta ka fassara sai ka ba su labarin bbc da labarin cnn da labarin aljazeera duk sai ka je musu sai ka cinye lokacin a haka duk da za ku ji malamai fa suna ta yawo ko alaramomi a cikin wata wani guri suna ta yawo to rashin karatun ne sai a yi ta yawo a guri ɗaya so da in aka wuce nan to ina za a shiga daidai gaje da malamin da ya buɗe risala shekara goma sha takwas yana karanta da ita bai sauke ta kaga yana tunanin an fita a risala ina za a shiga da haka dai shi wannan duk ilimin da zai zamo na ƙawa ne da shi zai yi ado to shi ya dame shi amma ilimin da zai san ubangiji fa ya gyara ɗabi'unsa da halaye shi wannan bai dame shi ba qalilul ma'rifati bil halali wal haram yana da karancin sanin abin da yake na halal da haram allazi na dabahu Allahu ilaihi wanda Allah ya kwadaitar da shi gare shi thumma rasulu sallallahu alaihi wasallam halala bi'ilm haka annabi ya kwadaitar da shi saboda in zai dauki halal ya dauke ta da ilimi wa yatruku al-harama bi'ilm haka in zai bar haram ya bar ta da ilimi la yarghabu bi ma'rifati ilmin ni'am shi bai da kwadayin ya san ilimin ni'imomin da Allah ya masa wala fi ilmi shukri al-mun'im haka ko ya san ilimin godiya ga wanda ya masa ni'ima wanda shine Allah tilawatuhu lil qur'an tadullu ala kibrihi fi nafsi karatun da yake na alqur'ani ma in yana yi dalili ne da yake nuna girman kan da yake cikin ransa da haka in yana karatu kwata kwata ba alamar tawalu ko kankan da kai kawai in yana karatu ya riga daga Allah ka fada sa kawai yana karatun ne ya rena kowa wa tazayyunu inda sami'ina minhu da kuma kawatawa a wajen wanda suke sauraron shi laysa lahu khushu' babu wani nutsuwa tattare da shi ko rusunawa fayazharu ala jawarihi ba wata nutsuwar da zaka ga ta bayyana a gabansa dan haka in yana abun kawai ba kankan da kai idan darasa alquran aw darasahu alayhi ghayru himmatu mata yaqta idan yana darasin alqurani ko ko wani yana daras yana yi wani darasa alqurani to himmarsa kullum manufarsa shine yaushe zai gama an gane yaushe zai sauka laisa himmatu mata yafham ba yaushe zai fahimta dan haka da ramadan sai ya zo saboda ya nuna muku karfin tilawa sai ya ce izu shida shida zai ko izu kaza kaza kaza zai an gane amma ayoyin da ya tattauye su ba dukka ya bi ta kansu ba ya aiki da su ga su da yawa la ya tafakkaru inda tilawa bi dhurubi amsal alquran yayin da yazo wato tilawa baya lura baya tuntuntuni cikin mi irin misalce misalce da ubangiji ta'ala yake buga misali idan har yana karatun alqur'ani to Allah yana magana akan Yahudawa ga ɗabi'unsu Allah yana buga misalai halaye gashi to amma ka ga mutum kaman ba da shi ake ba kuma duk wata aya in ka zo karanta ta kamata ya kafa da ji da wa ake da kai take wala yaqifu haka ne ko wala yaqifu inda alwa'd wal wa'id sannan in yazo aya da take kwadaitarwa ko kuma take gargadi to baya ne ba ba ruwansa babu tsayawa amma annabi sallallahu ya karanta aya ya ta maimaita ta da daddare in tu'azibhum fa innahum ibaduko wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim da kuma wata ko yawan turja'una fihi ila Allah sahabbai haka suke in sun zo aya da take magana akan tsawatarwa sai kaga suna ta maimaita ta saboda abin da take ciki amma shi ba ruwansa la'alla ma zai je karɓi bashin banki kuma ya karanta hayyar da dina wala ta kuzo riba ya'khudhu nafsahu bi ridal makhluqin kullun yana daukar ransa ne domin yardar da mi bayi wala yubali bi sakhati rabbil alamin amma baya damuwa wajen fusatar da ubangiji shi dai kawai mutane su su yadda da shi an gane su ci gaba da bashi amma ina ruwan sa ya fusatar da Allah shi wannan bai dame shi ba yuhibbu an yu'rafa bi kathrati dars yana so a san shi da yawan darusa cewan ai shine malamin gari kun ga wannan hidimar san malamin gari rikicin da ake akanta wallahi kowane bangare so yake ja bangaren kaza so yake ja bangaren kaza so suke kawai su ji su ne malamai na mi malamai na gari sai dai Allah sauki wa yuzhiru khatmatahu lil qur'ani sai kuma yana nuna yana bayyanar da cewar ai yau ya sauke alqur'ani li yahdha inda so da su bashi kuɗi eh daidai yake da abinda ake tu a tafis din garin nan ban cire ko ɗaya ba da suke tara yara ko du tafis ko ɗaya ba zan cire ba wannan kan sai su tara yara sai mun haddatar da su sai su kai wa alhaji wani za mu sauka ka taimake mu da kuɗi za mu sauka ka taimake eh me yasa me alakar alhajin anguwarku da za ku yi saukar yaran ku sai ya ba ku kuɗi ya taimake ku waye ce a wani abu kun zo sauka ku da kanku da iyayen yaran da suka yi karatu su ɗauki nauyin mi saukan da za a yi me kuma a sauka in ta gaske ce ma an yi ku zo ku taya mu murnar shaidar yaran mu sun kammala alkur'ani wani abin murna ne to amma haddar ma daman ba a yi ta ba nan yaro ɗalibi lokacin muna ɓangaren matasa monta ya shiga wata makaranta tafis a garin nan watansa bai wuce ɗaya ba za a sauke ɗalibai aka ce kawo dubu ashirin za a sashi a 'yan sauka shi ya faɗa du makarantun kuma da ake saukar irin haka ne abba bai zo ba da zai faɗa muku yau ga ka kai mako to ga wani ma shi ma ta an bi ta kansa a wannan saukar haka ake to me yasa mutanen mu suke nunawa cewar za a yi sauka wallahi abin da za a samu akwai abokin mu kwanan nan wani ma ya sauke shi ma bai zo ba sai ya samu ɗaya daga cikin alarama Suleiman ya samu ya ce an ce fa sai na sa wani da wani ya ce ka sa kawai ci ake da abin kawai kwaramci za a tafi nema sannan kwanan nan abin da ya faru wata yarinya na ga ita ma ban sai yaushe ta so kawo kawai an je an cusa ta wata makaranta ita ma an sauke ta to yanzu ni in ka aure mu wannan yarinyar na je na ganta kawai ta rera wasu ayoyin bakara na farko sai in aure ta akan na aure alaram ya zamu na musaffa sai in zo ni kawai in ce to yau za a yi musaffar izo biyu aka fara in ji abin ba haka yake ba kai yanzu kana da na auren nan za a zauna lafiya to duk haka ne ka zo kayo da mutane to wannan hidimar saukar ana nuna ta ne liyahza inda saboda a samu wani abin duniya jama'a kar ku koya kuna da tafi za ku sauke ɗalibai kaza ku ku ɗauki nauyin sauka shi yasa ba na fatan ni in zan yi sauka a makaranta na me in je in nemi taimako a kun kowa na kuɗi insha Allah ta'ala ni zan ɗau nauyi na ni da iyayen yara iya abin da zan iya zami wanda za mu yi ba amma wani alhajin ango a rubuta ma takarda cewar za mu sauke saboda wasu 'yan atamfu da za ka bani me ma alaƙa ta da kai kun gane wani zai ce to malam faɗa kake da masu kuɗi ba faɗa nake da su ba me alaƙar mu suna nema ni ma nema zan yi shikenan abin da muke da shi duk alkur'ani muke so mai hidima kowa ya abin da zai iya amma wannan a ce taron kaza kaza ha kar ku koya fa shi yasa ke karanta muku qad fatanahu husnu sana'i man jahila man jahilahu wato ya fitunu yabon da wanda ya jahilci hakikanin sa to ya fitunu da wannan kuma kudin saukar fa an tara ma mu dawo baya an tara kudin saukar miliyoyi malamin kuma dubu goma ake bashi kuma ya sha'amar wani abu na ihsani aka hana shi kuma an samu miliyoyi kuma wani akwai adalci ma malami har ka sauƙi yara a garin nan dubu goma da wani ba kuma an yi kwaram da kai an sauƙi yaran ka zo ka sauƙe su an samu miliyan biyu miliyan uku ba za a iya baka dubu ɗari ba sisi ma ba za a baka ba me amfanin wannan abu su kuma yaran an ba su tira manzani akwai wanda ya cancanci tira manzani ma a ɗaliban ne ko shadda duk malamin ya kamata a tattara a ba nawa ake bashi ba ku ga duk kayansa sun mutu ba sun babbarke kuma sai ku bar shi a wannan kayan duk wannan ɗalibai ashirin ɗin duk shaddodin su shi ya kamata a ba duk turaman zanin su kamata ya ba matarsa kun gane kuwa su wace wahala suka sha yara ba shi ya sha wuya ba da rana da zafi su tafi saboda mu Najeriya komai a wahala ma ake asabar da dadi a ce sai ka ina da ɗalibai duka a dubu biyar ko dubu shida tsadar dubu goma amma an zo sauka a hana ka wani abu na ihsani baka kuɗi tun da an samu da kai aka ci kuɗin a baka kuɗi kun gane kuwa su ce ba ka gane ƙasar ba ya farahu bi madhil batil yana farin ciki da yabon ƙarya wa amali amalu ahli jahal ayyukansa ko ayyuka ne na ma'abota jahilci yattabi hawahu fi ma tuhibbu nafsa yana bin son zuciyarsa cikin abin da ransa yake so gaira mutasaffihi lima zajara alqur'ani an baya bibiya ko ya bubbude abubuwan da alqur'ani ya mi ya hane shi domin ya tsawatar masa domin ya hannu in kana mummin man yuqri ghadaba ko ghadiba ala man qara ala ghairi nan ma tana da muhimmanci idan shi yana karantarwa to duk dalibin sa da ya je wajen wani ya karatu sai ya ji bakin ciki sai ya fara zagin dalibin akwai irin wannan malama in kana zuwa wajen su karatu Abdulrahman to ba za ka je wajen wani ba an gane kuwa kuskure ne kuma wallahi wani in ka kuskura kana zuwa wajen sa ya ga ka je wajen wani alaramma in ka yaro ne sai ya zage ka ko ya duka ka ko ya kore ka ai kuma wannan ya samo asali ne a gun maguzawa ko kun san kissan wannan yaro din da annabi sallallahu ya bamu labari wanda ashabul ukhdud farkon kissan ai shine in an tura shi wajen mi mai koyan sihirin nan sai ya je wajen wani malami shi kuma mai koyan sihirin sai ya duka shi saboda ya za a yi bai zo wajen sa ba kun gane kenan tun da ma malamai wanda suke yan bid'a da kuma yan gargajiya suna kyamatar wani ya je karatu wajen mi to kuma ba shi da bai da abin da zai karantar da kai har su ka iya ina son koyi kira'o'i goma kuma ba ka iya koyar da ni ba ta za ka hana ni zuwa wajen wani ko kuma fiqh koyi ka iya ni kuma ina son ilimin hadisi wannan kuma yana daga cikin abin da duk aka cuce yawancin ustazai sai malami ya rike kashi kadai kuma bai da ilimi da yawa da zai baka shi yasa wani aboki na ce malamin sa ya cuce shi ce me ya faru yace iya qur'ani ya iya shekara goma na ka- ya kasa sauke ni sai yana ta wasa da ni kuma zan iya sauka da ya je wajen alarama aliyu yahuza ya ga shaf shaf kawai ana ta karatu an sake shi amma da kuma sai wasa ake haka fiƙin ya ce min fiƙin ma littafi bai wuce ɗaya biyu ba shekara sa goma ana ta wasa da shi a ciki in ya sauke sai a ce ya dawo farko kun ga an cuce ka na haka in ka gane malami yana da irin wannan ɗabi'a daga ka ƙarar da shi ka fice ka tafi yau ka je ka nemi wajen wani malami karatun nan akwai fa karatu a gaban mu mun zo ma mun tsaya a guri ɗaya akwai in dai kai mai sha'awan karatu ne wallahi baka taka kowane mataki na mi ba na karatu wallahi hadisi ina muke yi me muka yi a hadisi hadisi kana buƙatar karanta bukhari da muslim kana buƙatar sunan kana buƙatar musnad ko da kanka ka zauna ka karance shi to me kana da malik tafan to to akwai aiki a gaban mu amma kun ga sai ka tsaya kana wannan don haka dai kar kai kuma ka siffanti da siffar cewa idan ɗalibin ka je yana karanta wanto ɗalibin sai ka ɗau gaba da shi kuskure ne in zakara ko zukira inda rajul min ahli qur'an bi sala kariha zalik idan har aka ambaci wani mutum alaramma aka ce mutumin kirki ne sai ya bakanta masa rai yana hasada wani ma ya zama na kirki wa in zukira inda bi makroni sarahu bi zalika idan kuma aka ce mai kaga malam wani ka san tsayar da ya aikata daɗi faɗa min faɗa min sanar da ni shi nan ne farin cikinsa an gane wannan yana yana farin ciki da musibar da take samu a larammomin kenan yaskharu biman duna duk wanda yake ƙasa da shi wajen karatu sai ya zama abun ya masa izgili wa yahmazu mimman fawq biman fawqahu sannan wanda yake sama da shi sai yana zandansa ya tatabba'u uyuba ahli alquran shi kulli yana bibiyan aibun alarammomi ne aibun wani aibun wani aibun wani liyada minhum saboda ya saukar da darajarsu wa yarfa'u min nafsi shi kuma ya daga kansa ya tamanna an yukhti a ghayru wa yakunu huwa al-musib wato in an zo wajen wani karatu ko wajen taro burinsa shi wancan in an ce su bi za su yi karatu to wancan ya kuskure shi kuma in ya zo ya karanta daidai to shi ana yi nasara an gane wa man kana ta hadhihi sifatu faqad ta'arrada li sakhri mawdu'il karim wanda ya ce duk wanda shine wannan kuma siffarsa to ya bijiro kansa da fishin ubangiji wa azamu min zalik mala yace abin da yafi haka girma annahu azhara ala nafsi shi'ara salihin bi tilawati alquran wato ya bayyanar wa kansa siffar mutanen kwarai ta hanyar karatun alkur'ani in yazo yana karatu sai ya kada muryar da sai kun yi kuka ko shi ya fashe da kuka amma kuma ya kuka wa qad dayya'a fil batini ma yajibu lillah amma a boye kuma me ya tauye abin da ya wajaba na hakkin Allah a kansa wa rakiba ma nahahu anhu maulahu sannan ya hau yana aikata abin da Allah ya hane shi kullu zalika bi hubbi riyasa wal maili ila dunya duk yana haka ne saboda san mulki a nada shi wata sarauta cikin malamai sannan kuma mi karkatu zuwa zuwa ga duniya duk abin da ya sa mutum yake haka shine neman matsayi jama'a Allah ramma fa ko a jejin jeji yake in ya bi alkur'ani yana da matsayi a nan duniya hakan an je ina lahira to wannan matsayin duniyar da za a baka bai kai matsayin da Allah ya baka ba kun gane shi yasa har malami da alarama in ya ji cewar Allah ya bawa mai kudin anguwarsu abin da shi bai bashi ba yayi asara summa awrathna alkitaba alladhi nastafaina Allah cewa ya ce alkur'ani mun gadar da shi cikin waɗanda muka zaɓa daga bayinmu kenan in Allah ya baka alkur'ani zaɓen ka yi wani wallahi in za ka ba shi duniya da abin da ke cikinta ka ce ya haddace alkur'ani ba zai iya ba saboda Allah bai zaɓe shi ba to kai kuma kana nan kai a ganin ka ba ka da shi talaka ne sai Allah ya zaɓe ka ya baka ya so ka kuma ya ɗaga darajar ka to in ka tauye wannan darajar ka walaƙantar da ita ka ji cewar Allah bai baka komi ba to mutum kuma ya halaka kuma ba za ka ɗaukaka ba so don kana ɗaukaka ne lokacin da ka ji cewar Allah ya mun komi da ya bani alkur'ani don haka ni mai mutunci ne ni mai daraja ne ba zan wato watsar da wannan daraja da mutuncin ba to amma in har Allah ya baka alkur'ani ya ba wani jahili kuɗi kuma da mai wannan ya ce radina kismatar jabbari fina lana ilmin walil juhali malum fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma yabqa la yazal yace mun yadda da kasan ubangiji da ya bamu mu ya bamu ilimi jahilai aka basu da kuɗi yace kuɗi yana karewa rana ɗaya yace ilimi kuma wanzuwa yake to dan haka idan har ka ji cewa wani tunda Allah ba shi kuɗi to bari in shiga jikinsa in samu kuɗi bari ne kaza bari ne kaza yana neman matsayi to ya turo mana kuɗi mun yi sauka kullum sai na kira shi ran juma na gaishe shi sai na yi kaza haba ka halaka na ina ruwanka da mutum kuɗi ya nema ka nema tun da Allah ya baka karatu bayan karatun nema kuɗin kuɗin ma Allah zai baka to amma ka ji cewar a'a kai kawai sai dai ka ci da su kuskure ne قد فتنه العجب ko bi حفظ القرآن wato jiji da kai ya fito da jiji da kai saboda haddara alkur'ani da yake da ita wal isharatu ilayhi bil asabi da kuma mai nuna shi da ake da yatsu in yazo guri ana kabbara shi wannan ya fito ne da shi ko kuma ana sa karatun sa a tashoshin TV ya fito ne da wannan dan haka ba dole yana kula mutane ba in marida ahadun min abna'il muluk to ku jina idan wani cikin 'ya'yan 'yan duniya 'ya'yan masu kuɗi au muluki ha ko 'yan sarakuna ya rashin lafiya fasalahu an yaktima alaihi sai aka ce ala rama a samu a mana sauka mana sara ilaihi wa sarra bi dalika sai ya gaugawa ya je maza maza a yi saukan kuma ya ji daɗi shi wa ɗan gidan wani a yi mun masa sauka to ɗan abin da za a yanka ɗin tun da mu an yi sauka sai an yanka ko sai a ɗan kawo masa abin yankan da kuɗi umar ya gane karatun umar an gane umar ba da kai yake ba kawai karatun ne wala haka ne wa in maridan faqir almastur idan talaka ne kuma ya rashin lafiya wanda hannunsa ne a sutunce yake fa sa'alahu an yaktama alai saqula zalika alai sai ya ce amma da Allah malam ba mu da lafiya ɗana shekara da shekaru yana ta jinya taimaka ai mana sauka sai dan baka wata dubu biyu ba za ka karɓa ba kare na dubu biyu zan ma sauka yana gaca ana ba shi dubu ɗari biyu na haka ba zai maka saukar ba an gane amma dan masu kuɗi ne fa ko mai kuɗi yana rawar jiki kullum ma akwai ma zai ce ai mun ma mun yi sauka ana kan sauka yanzu haka gaba ta gaba ya fadu alquran wa yatluhu bi lisani yana karanta alqurani ko ko ya rera shi da harshe kawai yana haddace shi kuma ya karanta shi da iya harshe wa qad dayya al min ahkami amma duk hukunce hukuncen kuma ya tauye su amma in ya zauna ya rera ma alqurani ko zamzam amma ɗabi'u da halaye fa babu ga gaban nan tana da muhimmanci akhluhu akhlaqu akhlaqul juhal kai halayensa kwacakwam na jahilai ne in akala fa bighairi ilmin in zai ci to ba ilimi wa in shariba fa bighairi ilm haka in zai sha wa in labisa fa bighairi ilm haka in zai sa kaya wa in jama'a lahu fa bighairi ilm haka tarewa da iyalansa wa in nama fa bighairi ilm haka in zai bacci wa in sahiba akhwaman aw zarahum haka in ya ziyarci wasu mutane ko ko kuma ya abokantaka da su au sallama alaihim ko ya musallama au ista'zana alaihim ko ya nemi izini fa jami'u zalika yajri bi ghairi ilmin min kitabin aw sunnah duk wannan abubuwan da yake to babu ilimin alqur'ani ko sunna rayuwarsa duka babu sai mala ya ce wa ghairuhu ni nan ina tunanin akwai sakh milla akwai abin da ya saraya amma abin da na fahimta anan shine wa ghairu mimman yahfazu juz'an min alqur'ani mutaliban li nafsihi bima awjaba Allahu alayhi min ilmi ada'i fara'idihi واجتناب محارمه وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع نن yana cewa waninsa wanda ya haddace juz'i daya na alqur'ani ko yake wato kwadaitar da kansa da wadabtawa kansa ba da farilan da Allah ya dora masa ya nisanci abin da aka hana shi to ko da ba a damu da shi ba ba a nuni da shi to ya fi shi falala kun gane wanda yake ya iya juz'i ka gane ko bai zama alqur'ani kamil ya iya ba amma ya san miye darajar abin da Allah ba shi na alkur'ani to ya fi wancan da ya rubu an gane ya fi shi matsayi a wajen ubangiji ta'ala shi yasa sahabbai da za ku ji cewa mutum ya ce maka a ce ai ba a ce maka wani ma ya haddace ba wani ma dan kaɗan ɗin da suke da shi ya fi da yawan da muka tara so da su kaɗan ɗin nasu mai albarka ne kuma aiki suke da shi mu kuma da yawan namu gashi nan babu aiki babu kiyaye dokokin Allah gabar ƙarshe mala yace faman kanat hadhihi akhlaqu duk wanda wannan shine halayensa cikin abin da malamin ambato wasu ma ya bar maka su dan kai ma yanzu yan zamanin ka malaman da irin yanda suke kwaram su din su ko to kai ma zaka iya rubutun naka amma dai shi irin malaman da ya gani yace idan ya zama wannan shine dabi'un su sara fitnatul li kulli maftun to sun zo fitina ga dukkan fitinan ne li'annahu domin idza amila bil akhlaq allati la tuhsin bi misli in ya aiki da dabi'un da ba sa dacewa ga waninsa ko iktada bihi al juhal sai jahilai su koyi da shi kuma wannan shine fitinan da muka fito yanzu tun da mun ga malamanmu na ƙasa kullum san riga suke sai ya zama mu ma in mun tashi da'awa kullum burinmu shine mu san jami sannan tun da mun ga karatun kamar iya wanda za su yi ado da shi suke nema mu ma in mun tashi iya karatun da za mu yi ado da shi ne ba ka ga yanzu wanda kwanan nan wani ya fito ya rudu shine kawai duk abin da zai zama followers da viewers kawai shi mutum yake a karatu babu tsantsa ka zauna ka yi mutane karatun yadda yake iya abin da yake na raji na sake baki kun gane na waye iya wannan abubuwan su za ka yi ta yi saboda kawai mutane su ma ba karatu suke so ba wannan son zuciya ne to sai zama mu ma muna bibiyan iya karatun da zai zama abun wani ado ne abun wani kaman fashion ne amma asalin karatun kuma mutane ba sa so su ma malaman to sai suka yi watsi da wannan karatu amma yanzu kutubun loga da muke da su su zuhudu su ishiriniya su a harkar makamat su dukka waye in ka zo da cikin malamai zai iya karantar da kai du masu fashion din nan sannan kuma waye cikin ɗalibai ya jima wannan karatun sun dame shi ilimin tafsiri waye iya shi ilimin akida waye iya shi ilimin loga waye duka to mutane kawai iya karatun da kamar zai zama musu ado da kawashi suke nema hadisan da kawai in yaje zai ci da shi iya so yake so ya iya so amma ya je wani ilimin gado ya san shi ya fahimce shi wannan bai dame shi bai na ga tab yanzu gado ya koma kotu yaushe sai na je na koyi ilimin gado fa idza aibal jahil idan jahili ya koyi da irin wannan malamin dan duniya alaramma dan duniya idan aka aibanta jahilin da ya haka qala fulanun alhamil kitabillah fa'ala hala to alaramma ma wane ma yake yi an gane haka sai ga shikenan ya koyi da shi ma'ana tunda har suna ga alaramomi in sun tashi hidimar alaramomi sai sun je sun ce mai kuɗi ya taimake suna anguwa to su ma in yan kwallon anguwa su ma in suna neman taimako sai su je su ce a waɗancan ma ba ku ga suna zuwa ba sai su ma su je su ce alajuwa na ka taimake mu kwallon mu ne ta fashe za mu sai kwallo fa nahnu aula an naf'ala sai ce mu muka fi dacewa me wa man kana tabi hal wanda ya zamo halinsa shine haka faqad ta'arada li azimi to ya bujuro kansa da abu mai girma shine fushin Allah وثبتت عليه الحجة كما حجة لا تثبت أكنسا ولا عذر له إلا أن يتوب ما لي يشي wannan bai da hanzari sai ya tuba wa inna ma hidani ala ma bayyantu ma la yace abin da ya nusantar da ni zuwa ga abin da na bayyanar din nan min qabi hadhihi al akhlaq namun wadannan halaye nasihatun minni li ahli al qur'an yace nasiha ne daga gare ni ga alarammomi li yatakhallafu bil akhlaq al sharifa domin su suffanti da siffofi waɗanda suke madaukaka wa yatajanabul akhlaq ad dani'a su nisanci munanan ɗabi'u wallahu yawfiquna wa iyyahum lirrashad Allah mu da su ya datar da mu zuwa ga shirya waɗannan su ne siffa da malam ya faɗa kamar yadda na faɗa malam ya bar abu da amma nan na karanto mana saboda ni abin da nake so na ɗabi'antu da su da kuma abin da nake so na guje su kuma kuma ina fatan ku ɗabi'antu da su kuma ku guji munana abin da malam ya faɗa wallahi da Allah ya bamu alkur'ani ya bamu ilimin addini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fitin Allah san me ya ba mu alqur'ani Allah san me ya sanar da mu wani ilimin addini to yanzu ya rage gare mu mu rike wannan daraja da matsayin komi watsi da shi idan muka rike to daukaka tana gaba idan kuma muka yi watsi da shi tun yanzu ya zamo me mun zamo kaman karnuka kawai kwadayi da wannan to shikenan mun riga mun rusa daukakar da za ta zo a gaba a nan duniya da kuma ina da kuma lahir don haka duk wanda Allah ya bashi alkur'ani Allah ya masa komi duk wanda Allah ya bashi ilimin addini Allah ya masa komi kada ya kuskure ya je zubar da wannan daraja da matsayin nasa amma in cike muku kamar yadda na faɗa muku wallahi wani sanata ne muka je wajen sa shekarun baya da wasu malamai manya wallahi ya ringa kiran wasu malamai na ƙasa ne kuma darajar ta kai malaman ana cewa malaman ƙasa wallahi yana zagi ya ce sun mun kaza sun mun kaza ya ce da ni da wani ya ringa lissafuwa manya wani ya ce duk wata akwai salarin da muke basu ya ce amma nan suka zo wa'adi suka kafa spiku suka ce mu barayi ne mu kaza ne mu ya ce to duk wata ina za su ce mun saci kudin ba da su muka ci to duk irin wannan malami ya kokarin ya tsaya da kafafuwansa tafi su yi kokari su tsaya da kafafuwansu kada wannan ɗabi'a da ta shiga ransu cewa za a yi sauka a nemi kuɗi wallahi kuskure wallahi ba daidai ba ne ni wallahi a nan kawai naga ana yi larabawa za su saka labarin su uzurin su suke kawai iyayen yara su suka san muhimmancin abun kuma malamai ku ka san muhimmancin abu ba ce ma sai kun tara mutane ne kowa a gidansu wanda zai iya a masa walima a je a masa ku ku iya wanda za ku iya a makaranta mata zama haka haka kuna ƙara zubar da darajar abin da kuke da shi ne na alkur'ani kun gane kuwa kuna kuma har yanzu da aka yi haɗaka izala da ɗariƙa da wa ake ta haɗe duba duniya ne ta haɗe da can da ake neman iya lahiran wallahi ba a haɗe ba kowa da ya nufi lahira wallahi ba a irin wani haɗuwar da aka yi amma yanzu an haɗe wani zai ce ai haɗuwar kai ne wallahi ba haɗuwar kai ba ne haɗuwar fitina ne da musiba wallahi gaba gaba kuma sai an yi tanazul sai a ce to kai wani daman fa zagin shehunan nan da kake kaɗan sauko wallahi sai ka daina so da akwai yadda kuke haɗaka kuke haɗu kun gane ta haka in ya zama akwai kwaɗayi a tafiya akwai neman duniya to neman duniya yana iya haɗa mutane amma neman lahira sai ya raba ku haka musa lahira a gaba wallahi duniya za ta zo mana kun gane kuwa amma in kasa duniya a gaba sai ka rasa duniyar ka rasa ina ka rasa lahira ubangiji ta ala ya datar da mu insha Allah darussan gaba za su zama suna da alaka da azumin sabuwa amma wannan an yi shi saboda tarbiyya Allah ya ba mu ikon gyara assalamu alaikum